وارفعني لما سبقنا في الأرض بالحق ونهاني إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار الأليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
لا لا ما أمر يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت فما نحن بمسبوقين الله سبحانه وتعالى yana so ya nuna ma ɗan adam asalinsa don ya san shi ba komai bane an fare shi da kaskantaccen abu ya shiga wuri mai kunci aka yi ta hura shi ya kauri a cikin allah ya hore shi ya fito ta wani kafa mai kunci ya zo yana gangane allah ya ta hura shi me ya kawo shi girman kai kuma shi ne allah ke ce a fara'ifin shin ba kwa ganin ma nuna abin da kuke watsawa na mani fil arhamin nisa'i a mahaifan mata a antum bi taqiqil hamzataini wa ibdal thaniyati alifan wa tasiliha wa idkhali alfin bayna muzaqalatur ra antum ko antum ko antum shin ku ne tafalquna ko kuke halittan mani ya zamo basharan mutum mani na ruwa ne walakantacce mai doyi ko kuka halitta amnanul khaliqun ko mu ne masu halitta don idan mani ya shiga cikin mahaifa in Allah ya nufi halitta da shi to nan ne Allah zai tara shi ya zama kwana 40-40 da aka faɗa kuma ai in za a haihu an yi mayi ɗaya ne kawai shekawa to waɗanda aka yi da yawa wanda Allah bai nufa ba an haihu amma da Allah ya nufi halitta sai ka ga an yi aure ana yi juna ana ɗabe juna sai ka ga ciki ai ko ba a san juna ina ruwan Allah ya riga ya gudana in dai har an shige so ɗaya in dai ya so ya yi halittar zai ga an samu wannan kwana tare kullum Allah ce ban ga dama in halittar ba wallahi na tuna muku ko kuka halicci wannan maniyin ya zama mutum to na hannu kaddarna bai na kuma mawut mu muka kaddara mutuwa tsakanin mu wa ma na hannu bi masbokin mu ma zama masu gajiyawa ba kowace rai daga ran da ta zo duniya to ta mutu in dai an samu a duniya ka mutu kawai kadda ka samu amma da an ce an zo duk abin da aka ce an fare shi to yana da iyaka to Allah ya ce mun kaddara ma kowane irin mutuwa kowane irin rai mutuwa kuma ba zai ƙetar lokacin ba mu kuma ba za mu gajiya ba
على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
ala an nubaddila amsalakum kuma muna da iko ba za mu gajiya musaya makamantan ku makanakum auraren ai da yawa zaka je gida a ce asalin mai gidan ya mutu to su waye a gidan ai yayansa ne Allah ce mun muka kashe ko muka kawo su a wajen su ma yayan mu kashe su mu kawo dan su auren su ma mu kashe su mu kawo har awaye gari ma babu saura Allah ce ba mu gajiya ba mu sanya kaman makanakun auren ku wannan shakun na duka kun malike ku fi ma la ta'lamun cikin irin abin da baku sani ba min as-suwari daga surori kal qiradati wal qanadiya wadansu mun yi su lafiya lau da ka gan shi ka ga kyakkyawan mutum wani ko mun yi shiga yana ne wani ko matsakaici wani ko mun mashi ziran fuskan nan kamar bi wani kamar alhanzar ولقد علمتم النشأة الأولى hakika kun san halittan farko fi qira'atin bi shukuni shine nash'ata ko nashata ai halittan farko aban ku adamu ne ko kuma ai shi an halicce shi ne da ƙasa mahaifiyarku ta farko ko hawa'u ne an halicce ka daga daga mani ne kaga muna iya juya komai ya zama yadda muke so ƙasa ne muka juyar da shi ya zama mutum ya zama nama ya zama dan adam mani ne muka juyar da shi to Allah ya ce ba za mu kasa ba mu fara da koyar da muke so ku tuna da na farko mana falawla tazakkaru me yasa ba za ku wasu ba fihi idgamu ta isani bil asli mizal falawla tazakkaru afara'aytum ma taharsun ba ku ganin abin da kuke nomawa tusiruna al-ardha wa turquna al-badra fiha ai kwatancin shi da haihuwan iri ɗaya ne ai ba ku ganin ku ne za ku haƙa ƙasa ku jefa iri a ciki ku bunne irin duka nake tsararwa sai wanda daga dama ku ne kuka fitar da shi ko ko mu muke fitarwa antum tanzra'unahu kuka tsirar da shi am nahnu zari'un ko mu ne masu shukawa Allah ne ya ce ka je kai noma idan ka jefa iri a bayan ƙasa ka gama naka sauran nawa ne na Allah ne kuma abin mamaki zai ga duba kamar yadda ake mutuwa a tashi haka irin nan irin nan da za ka tona shi in ya sha ruwa sai ka ga ya kumbura ya ji keke kamar gawa ya mutu ya kumbura can da za ka duba gawa bayan ya daidai zai ga kuma ya fashe to haka irin ba sai kaga ya fashe ya diddige ya zama babu shi kuma a cikin wannan sai kaga Allah ya tsirar da iri kuma an samu wannan Allah ce to kuke yin haka ko mu na'am law nasha'u lajalnahu raqaman fadartum tafakkahun inna lamukramun bal nahnu mahrumun afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون law na sha'u da mun so la ja'allahu da mun sanya irin nan da kuka sa a ƙasa wuqaman nabatan ya bi sanya zama iri busasshe la habba fihi wanda babu kwaya fazaltum asluhu zaliltum bi kasri lam ko ko bi batahdiba aqamtu nahara yini da rana tafakkahu kuna jin mamaki ha kaga irin da na sa'a nan ko irin bai da kyau ne ai irin bai fito ba an sa iri bai fito ba to Allah ya ce in mun ga dama sai mu maida abin haka ku zama kuna ta jin mamaki wata na kuna cewa inna la mugramun mu abin biyan na fakata zar'ina abincin shukan mu ne bal lahanul mahrumun kai mu dai Allah dai ya hana mana mamnu'una rizqana kuma Allah din ya gwada maka shi ya ga dama yake abu idan ruwa ya ga dama ruwa yayi yawa idan ruwan yayi yawa shukan yake wata rana kuma ya rusa ruwan ya yi kaɗan shukan yaki wata rana ya kawo shi daidai yadda kuke so to in dai ruwa ke sa shuka yi to in an banko ruwa da yawa yi da yawan mana sai kuma ya lalata mu idan ruwa kankani ne ai ko ya ka sa ruwa kankani Allah ya ga dama sai abun Allah ya ce to mu ke yin haka a faraikin ma alladhi tashrabun shin ba ku ga ruwan da kuke sha ba a antum anzaltumuhu min almuzni ku kuka saukar da shi daga giragijai ashabi muznatin am nahnal munzulun ko mu ne masu saukar da ruwan nan ruwa din nan komi da shi yake rayuwa wajen Allah min ma kullu shay'in hayy kowane abu in babu ruwa ba zai rayu ba Allah da ikon sa duk abin da yafi yafi komi amfani sai fi komi arha abin da yafi komi amfani sai fi komi arha ruwan nan ba za a rayu ba shi babu shi ba idan babu ruwa za a tashi amma duk komi ana duk tsadar ruwan da aka yi dai a garin nan naira hamsin ka samu garwa amma akwai kwalban turare na naira hamsin babu shi na walau da shawo da mun san mai يوم نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
ana walau launin sha'uda mun ga dama ja'alnahu za mu sanya ruwan nan ujajen ya zama gishiri mil halla yumkinu shirbuhu wannan shan sa ba zai yi ba kaga sai aka yi wani ruwan dadi ka sha don ka ji dadi wanda in ruwan gishiri ne ba zai yi ba falaula tashkurun ko tuna da waɗannan abubuwa da na yi muku me yasa ba za ku gode ma Allah ba da zaran ka sha ruwa ka wahala sai ga zuba na ketuwa ka ce alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah me zai da ruwa yayi don kai ne a faraitu mun nar alladhi turun shin ba ku ga wutan da kuke fitar da shi daga itace ba tukhrijuna min ash-shajari al-akhbar lokacin babu ashana ai itace ake burgawa sai samar da wuta wannan bayan auduga din nan in aka same shi aka sashi a cikin karan dawa totuwan aka yi ta burgawa sai tare da wuta Allah ce to wai shin ku kuka bari isha ko ko amnanin amto an sha'atun shadarata haka almarfi kaman zurman amnanin mun shi'un ko mu ne masu farar da ita na'am نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم nanu ja'alnaha mu mun sanya wutan nan tazkiratan don tunatarwa linari jahannam ga wutan jahannama in kana cewa an ce za a saka wuta akwai jahannama kana mamaki kila da ba a yi wuta ba sai ka ce me ma haka to amma duk karfin ka sa hannu a wuta mu gani yana yiwa to wutan nan kamar yadda aka faɗa wanda muke amfani da ita a duniya da aka kawo annabi adamu duniya yana da bukatar wuta aka ce ya je mala'ika jibril ya dauki garwashi guda ɗaya na wutan jahannama a je a kai shi teku sai da aka sa shi teku guda bakwai kowane tekun ruwan ya kone saboda zafinsa to tokan ne aka kawo mana tokan ne ba wutar bace tokan ne kawai Allah ya ce to mun kawo muku wannan tokar wuta din to kan ne kawai aka maka hayakin kuke amfani da shi don ya zama maka tunane duk bala'in kan kaga wuta za ka zai duk bala'in kan kaga wuta to za ka ba wajen to Allah ke mun sanya ta don ta tunatar da ku wannan wutan na duniya kenan makocin wutan ba in ya zauna ya yi makotaka da ita zai zama bala'i ba yanzu muke magana ruwa ba ruwa din nan ai lafiya launin ko ake sha ai gomi da shi amma da ya zama makokin wuta sai zama dan bala'i shi ma irin shi da zaran ka kai shi kaza a kwano ka dora shi a wuta ba ka hada su da wutan bane makotaka kawai za su yi idan aka sauke tafasasshen ruwa ba wutan bane saboda makotaka in wuta ya kona ka ka warke da wuri amma ruwan zafi ne ka bane wuta in ta kone ka ruwan zafi ya kona ka sai mai wutan ya riga warkewa to balle makotaka kenan to Allah subhanahu wataala ce ina tunatar da ku fa na ji Allah hadis karatan wa mata'an sannan jin dadi lil mu'min ga matafiya kaga Allah da ya dan adam ya san abin da ya dace da dan adam akwai lokacin da dan adam yake bukatan kaya mai dumi saboda haka sai aka yi wuta akwai lokacin da dan adam yake bukatan sanyi sai aka yi mishi kayan sanyin lokacin hunturu kowa yana son yi jinumi annaru faki haka shita'i kayan marmarin hunturu wuta kowane ya ce yau ina jin wuta wutan nan da ba a kauna ba yau sai ga ta a ɗakin kari girgi kana kana da ka yau sanyi yau sanyi to lokacin wuta kake bukata wani lokaci kuma ka bude ka sha iska ta wuta Allah ta ne maka haka kaga wutan nan ba a sai da ita gidan kowa akwai komai talagan da akwai don ana da bukatar wuta din wani lokaci ruwa Allah ce tun na yi maku haka ne kar ka ɗauka wutan ma na kawo maka abu biyu ne kai tunanin cewa irin wannan wutan da nake tsoronta ita ce a lahira aka gaya mata a'a ba ita ba ne ma hayakin da ne sannan kuma ka ji daɗi lil musafiri min aqwal qawm ay saru min quwa bil qasd wal majd al faqad wa hum fadatun la nabatihi wala ma fasabbi to tun da ka san haka Allah dai ya gaya maka waɗannan abubuwa kai dan adam ka san kai ba komai bane daga maniyin nan ne ga inda ka bi ga inda ka fito don rigiman ka kuma mutuwa ta gama da kai Allah ya gaya maka kuma in kana faman kana da wani abu kana da gida kana da mai Allah ya ce kasan na wani ruwan na wani da ake kwabawa wutan na wani to in ka san haka to tsarkake ubangijinka nazi bismi rabbika sunan ubangijinka al-azim Allah shi sa da ayan ta sauka Allah ya ce to a sa ta ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi da aka saukar da tasbih ismi rabbikal a'la aka ce shi kuma a sa ta a sujada tasbih ismi rabbikal a'la tasbih ismi rabbikal a'la sai ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi fala uqsimu ina rantsuwa bi mawaqi'in nujum da wuraren aukuwan nan na annujum tawrat la za'idatu bi masaqadiya wurin fadawanta lugurubiya da fada ga fadawanta wa innahu ay qasamu biha rantsuwa da tauraron nan da dai la qasamun rantsuwa ne law ta'lamuna da kun sani azimun mai girma ay law kuntum min zawal ilmi da kun san cikin masu ilimi la alimtum amma hadal qasami da kun san girman wannan rantsuwa da dai innahu ay matluwa alaikum abinda ake karanta maku nan ba ba karamin abu bane Allah yana rantsuwa da Qur'ani wallahi Qur'ani ne karimun mai girma fi kitabin ya tabbata a cikin littafi maktubin abin rubutawa maknunin abin kiyayewa mawzun wa huwa al-mushaf shine al-Qur'ani la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bihadha al-hadisi antum mudhhimun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun la yamassuhu khabarun bi ma'anan na'i ba mai shafansa illa al-mutahharu sai ababan tsarkakewa alladhina tahharu anfusahum min al-ahdath wanda suka tsarkake kanunsu daga hadasi to kaga la yamassuhu nan kaman wato labari ne da ma'anan hani kada ka dauki qur'ani sai kana da tsarki idan ba ka da tsarki alkur'ani in ya zama izu sittin kar ka ɗauke shi don allah ya yi hannun a ɗauke shi in ya zama ma na buɗa ɗauke shi to ka buɗe ko takarda biyu ka cire ya zama juzi ko takarda biyu kawai ka cire a ciki ka ajiye to sauran ya zama juzi sai ka sai ka ɗauka to haka nan mace mai haila ba ta ɗaukar shi mace mai jinin miki ba ta ɗaukar shi mutum mai janaba ba ya ɗaukar shi mutum mai hadisi ba ya ɗaukar alƙur'ani don girma alƙur'ani sadaka amma malaman fikihu suka ce kamar idan lalura ya samu mace kana karantar da ita alkur'ani kamar irin makarantun islamiyya na ta kai hajjin balaga za ta zo ana karanta alkur'ani to ya za ta yi an ce la ya masu illa mutahharun suka ce babu laifi ka sanar kana sanar da ita ayoyi ba alkur'ani gaba ɗaya ba ayoyin da take karantawa ta ci gaba da karantawa a wajen lokacin da take koyo amma ta ɗauko alƙur'anin mutane to shi kenan malam makaranta su sanar da su da duke al'ada Allah ya hana a ɗawa alƙur'ani na mutanzilun mun zanu amin saukarwa min rabbil alamin daga ubangiji talibai amma bi hadal hadisi shin da wannan alƙur'ani ne antum mudhinun kuke walakantarwa mutahawinuna mukazzimuna kuke karyatawa wa taj'aluna kuna sanya rizqakum arzuqukum min al-matari na ruwan sama ai shukuri godiyan arzikin annakum tukadzibun kuna karyatawa da cewa bismi Allah ai su kuntum munina magarna bin bi nau'i kaza wato mutane sun dinga cewa ai tauraro kaza ya mana ruwa tauraro ya mana kaza Allah ya ce to kun mutunce da ni kenan ina ruwan tauraro kuna karyatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ubangiji yana cewa asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun واما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال بنوع كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وي ubangiji ya ce wasu bayi na sun waye gari suna masu amincewa da ni waɗansu kuma masu gutsucewa gare ni wanda duk ya ce kai Allah ya yi mana ruwa da falalarsa da rahamansa Allah ya ce to wannan ya bada gaskiya da ni ya kafirce ma tauraro wanda ya ce ai tauraro kaza ne ta ruwa tauraro kaza ya ce to ya kusurce mini ya yi imani da tauraro to shine Allah subhanahu wataala ma'ana ne idan an yi ruwa karaka ce tauraro kaza ne ya yi ruwa Allah ne ke ruwa a lokacin da ya ga dama a lokacin kuma garin da yake so ya kai kuma gurgurdan abin da ya so ya baku kuma ya tsirar da abin da ya ga dama ya tsirar da shi na'am falawla idza balagatul hulqum wa antum hina idan tanzurun ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
dan falawla idza balagatil hukum Allah ya ga ya ga maka duk yadda abubuwa yake to yana so ya tambaye ka shin kana da wani karfi idan na so in yi wani abu wanda za ka hina za ka hana karfi na shin me ya hana in lokacin da ake fitar da rai idan rai ya kai wakasin na tsayar hukumar makogoro dan ran nan ana fara zare shi daga yatsan kafa ne ai ta zara ai ta zara ai ta zara ai ta zara tun mutum yana numfashi sai a ga idon nan ya canza hanya to abin nan da yin za'i yayi ana tafi ana tafi ana tafi da an zo makogoro sai ka ji kaman an yanka sa ho ho Allah ya ce me ya hana ina likita mai daba ina mai tura oxygen dan wai kar a mutu ina mai kawo ina wani shaye-shaye ina wani kwayoyi me ya hana idan rai ya kai wannan lokacin ya kai wajen magudanin abinci wa antum ku lokacin nan wanda kuke gaban mamaci hina idan tanzuruna kuna kallo kuma aldabara ya koma ga Allah la hawla wala quwwata illa billahi al-azim in dai kaga an kare kaje asibiti kaga an kare da kyalle an bar mamaci a wajen haka likita ya zo ya wanda ya kada kai ya kwashe kayan shi kai ma ka bar ma Allah shi ma ya kasa kenan ya bar ma Allah inda ya taba ya taba ya taba sai ga ya tira abin shi ya tira abin shi yayi gaba ya ce maka sora to sora din ke sallaci in an kai wannan hali shin mai mulki bai mutu ba a yin wannan hali mai kuɗi bai mutu ba me yasa kuɗin bai kare shi ba me yasa mulkin bai kare shi ba azzalimi bai mutu ba mutumin kirki bai mutu ba mutumin banza bai mutu ba Allah ya ce abun ya koma gare ni kawai to ka yadda ka koma gare ni tun da wuri tun kamin a kai wannan lokaci za ka kai dole sai an kai wannan lokaci to ina gaya maka wa nahanu aqrabu ilayhi minkum mu muka fi kusa da shi fiye da ku bil ilmi da sani walakin amma la tubsiruna ba ku gani min al basir ai ba ku da basira ai la ta'lamuna zalika falola halla me hana in kuntum ghayra madinin in kun zama ba abun sakawa ku bane bi an tuba su a tada ko ai gaira makosin ba za ta da ku wato me hana ba za ku mai da rayuwar saruduna ruha ila jasadi ku mai da ran nan zuwa jiki ba da bulugul hulqum bayan ya kai makogoro kana gaban mamaci ba yadda za ka iya Allah ya ce subhanahu idza balagatul ya wakila ma raq wa dhanna annahu firaq wa tafati saqu bi saq ila rabbika yawma idhin bil masah fala sadaqa wala sallama wala kin kazu wata wali summa zahaba ila ahliyati in an je ina mai magani ya ba likita ma ya mutu ya tafi ya ga abun ya fi karfin shi saura mala'iku ko na azaba ko na rahama a lokacin tsaya ana gama su dauki ran ina za a kai in na rahama ne ai sama da ita ana barkanki barkanki barkanki barkanki in na sharri ne ai kasa ita ana doyi doyi tir tir tir in kuntum sadiqin in kun zama masu gaskiya Allah yana gaya wa kafirai in kuna da gaskiya lokacin da nake fitar da ran nan ku tura ta mana da shiga fi ma za amtu falawla asani tutakidin lula wa idza zarfun litarji'un al-muta'ajjib bi shaytan wa ma'ana halla tarji'unaha me yasa ba ku mai da ran ba in nafaitumul ba'sa idan kun kore tashin kiyama kuna kuma da gaskiya fi nafsi nafi a cikin korewansa ai liyan tafi an mahalli halmaut dun mutuwa ya koru gaba da ta kalba su gaban tashin kiyama
fa amma in kana min al-muqarrabin farahum wa rayhanun wa jannatu na'im وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين
sannan ƙagide an fitar da rai Allah ya ce to sun kasa to ga matsayin kowace rai in ta fito ba ma in kayan mayitu minal muqarrabin idan shi mamacin ya zamo daga cikin abeban kusatawa ga Allah to farahun falahu istirahatun ya je hutu ne shi za musulmi akan ce Allah sa ya huta Allah sa ya huta duk wanda ya mutu kai inda ya mumini ne ai ya huta da ya je lahira ba komai ba wani wahala Allah ya ce to in muqarrabina ne farahun wa rayhan da arziki mai kyau ba irin arzikin tsiya na duniya ba arzikin duniya ai yana tare da tsiya yawa kana yin arziki ka zo tsoron mutane tsoron barawo tsoron mai cutanka ka zama mahaukaci kibiran a cikin mutane balle in ka sa yara su aiki kaga wani zai cuce ka ka dinga tura mara shar farawo me kaza me kaza me kaza to ba irin arzikin can ba arzikin nan wahala ko ka kulle kanka kaza mai gadi daga kai sai kare ba ka dai kowa ina to ina adadin ba za ka je kai mu'amala da mutane ba ba za ka je yi jam'in sallah ba ba za ka je gaisuwa ba in ma an yi jana'a ba sai an kewaye ka ana maka wuyi wuyi Allah ce ba irin na wannan jin ba masu kusata a lahira hutu za su ji da arziki wajen natu na'im da aljannan ni'ima wa anil jawabu li amma auli inna da yake wajen natu na'im aulahuma aqwalu wa amma in kana min al asabil yamin wato ka mutanen kashi uku ne akwai muqarrabin akwai ashabul yamin muqarrabin sune kaman annabawa da waliyai da dukkan salihai manya-manyan mutane Allah ce su ne mukarrami to amma idan ya zama wani asabul yamin mu'mini kenan na min asabul yamin fa salamun laka to zaman lafiya tabbata gare ka ai lahu salamatu min al azabi Allah zai ce ka huta ka huta ka zauna lafiya baka ba azaba min asabul yamin fa salamun laka min asabul yamin min jihati annahu minhum jihan cewa cikin su ne وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
amma in kana min al-mukazzibin amma idan wannan ran da aka fitar mataccen ya zama cikin masu ƙaryatawa abdalli na batatu to ban zulun masauki ne min hamimin na ruwan zafi ba iska ba ba arziki mai ni'ima ba wa tasliyatu jahim da konuwa da wutan jahima inna hadha haqiqa wannan abu da muke gaya maka ya rasulullah lahu haqqul yaqin haqiqa ne na yaqini ai kaga akwai ainul yaqini akwai ilmul yaqini akwai haqqul yaqini to ilmul yaqini ka san abu ka tabbatar da abin haka ne ko ainul yaqini kaga abu haqqul yaqini ya tabbata duk sun taru a zuma duk sun taru a zuma sai wani ya ce maka akwai wani abu ana ce da shi zuma zuman nan zaƙi gare shi zaƙi gare shi ya ce maka zaƙi gare shi ka cika zuma ko eh zaƙi gare shi eh na yadda na yadda don mutumin kana tabbatar ba zai maka ƙarya ba kamar irin labarin da annabi yake faɗa ke tabbatacce to ka samu ilmin yake ana nan kana zaune sai ka ce mani ga su malam ai an ce mun akwai wani abu zuma zaƙi ne da shi ce zuman ko eh to ai fitsarin wani kuda ne sai ka shiga shakka wancan ya ce mun yana da zaki wannan kuma ya ce mun fitsari hanya da tsari ne zaki ya ce wallahi tallahi fitsarin guda ne kai ko baka san ganin zuwa ba baka samu shakka ba sai wani ya zo da kokoi ce wannan shine zuma wannan shine zuma eh wannan shine zuma to kaga ai leki ne ai ka gani ko to shikenan saura me sai ka dandana kana ɗanɗanawa haƙule gini to don Allah da mutumin da ya ce maka zuman nan da zaki zai dawo ce maka ƙarya ne maka ba zaki za ka yi da kuma to annabi yana ta faɗin cewa za a mutu za a mutu za a mutu bai zo kanka ba in ka yi imani kana da ilmi da gini ko sai ya zo kanka haƙule gini za a shiga wuta a ainihin da gini ka gani da kanka sai ya zo shiga wuta to haƙule gini Allah ce to wannan magana da nake gaya muku duka da haƙul yaqin na san annabi ya gaya muku kuku masu imani kun yi imani kuma kun ga mutuwa kun ga irin abin da yake faruwa to wannan abin na shiga wuta ga yan wuta al haƙul yaqin saboda haka fasabbi kai tasbihi ya ubangi ya rasulullah bismi rabbika da sunan ubangijinka al azim mai girma takaddamu
suratul hadidi madaniyatun wa haya 28 aya بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سورة الحديد مكية أو مدنية تسع وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi abin da ke cikin sammai da kasai duk sun tsarkake ubangiji nazahu kullu shay'in kaga Allah ya ce sun tsarkake shi an kawo ma ba a ce man ba hadda masu hankalin hadda duwatsu hadda komi don Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu sai ya tsarkake ubangiji da godewa Allah amma ba ku fahimtar tasbihin sa ne wato ice ma an ga yana rangajin da yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah in sun suna kuka ma yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah doki ma in yana tafiya sunan Allah yake fada ahadun ahadun ahadun ahadun ahadun ahadun to har ma kaga zakara ma zakiru ne shi ai da asuba yake tada mutane Allah akbar ko mu bar gafala mu yi zikiri ko mu bar gafala mu yi zikiri to Allah ta in min shi sabba lillahi ma fi samawati abin da yake cikin sammai yayi wa Allah tasbihi wal ardi da kasa da zahu kullu shay'in fallamu mazidatun waji'a bima an zo da ma duna man takliban lil ahsan وهو العزيز الله شيني بوايي في ملكي أتكن ملكنسا الحكيم بني في سنئه أتكن أيكنسا له ملك السماوات والأرض ملكنسا مين الله نيد كسا يهوي ينا رايا بالإنشاء دفارر واشي يفار متاني دقباب يرايا سو ويميت ينا متد سو بعده بايا سورا يوكما wa huwa ala kulli shay'in qadir shine mai iko bisa dukkan komai Allah nan huwa al-awwal shine na farko kabla kulli shay'in bila bidaya Allah ne na farko farkon sa bai da farko dan aka ji an ce wani ya fara zuwa ko to ai an san farkon lokacin da ya zo to karka dauka na Allah cewa bai da farkon farkon yana da farko shi yana da farko bai da farko farkon sa ma bai da farko kabla kulli shay'in bila bidayatin ba kuma fara shi akai ba wal akhiru shine na karshe ba da kulli shay'in ba dukkan komi kuma akhirun nan bila nihayatin ba zai kare ba wa zahirun shine zahiri bi ta'dillati alayhi da dilalan da yake nunawa a kansa walla zahiri ne wal haqu laysa bil hijabi inna ma anta an nadri ilayhi bi ama wato zahiri yake fi kulli shay'in lahu ayatun yadullu ala annahu wahid wato wani abu mamaki Allah na subhanahu wata'ala ya ambaci kanshi nuru Allahu nuru samawati wal ardi ya ambaci dukkan halitta alkaunu kulluha zulumatun duk halitta da gani kamar duhu ne kuma yace da mu wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi shine mai rinjaya a bisa bayansa duka to yanzu sai abun ya faru akan ka ba gani ba sai ka shiga daki da dare kace dakin nan akwai duhu sai ka kunna fitila to ina duhu babu ko to kaga bidanci eh yana nan bai yana nan amma bai da za ka kashe fitilan kuma za ka gaishe baka ta san da shi ba saboda huwa al-qahiru fawqa ibadi to haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ko al-qahiru fawqa ibadi shine ce shi zahiri ne zahiri ne gaya nan a sarari amma ga wanda isa ya san zuhurinsa walbatin shi kuma batini ne an idrakil hawas gaba ne iskan hawas akwai abubuwan da dan adam yake fahimtar abubuwa da shi a jikinsa to waɗannan duka ba sa fahimtar Allah ido yana fahimtar ga fari can ga dogo can ga gajere to bai fahimtar Allah ba fahimtar Allah ta haka kunni yana fahimtar wancan maganar mutum ne wancan karan mota ne wannan maganar da to ba a fahimtar Allah ta gani hawa ke hanci yana shako kamshi yana shako wari hawa sulams ne kwakwalwa ke gaya maka kai na ji abu mai wari nan ko na ji abu mai kanshi to wannan ma ba iya fahimtar Allah ko ta kamshi ko ta menene baki yana iya sa wani abu a bakin ki kaɗan ɗana ga wannan zaki zamzam wannan ko ɗaci wannan bashi waɗannan to ba a fahimtar Allah ta bakin hannu jakada ne da ka taɓa wani abu sai ke ka wannan abu taushi wannan abu kaushi in kai hannu da mai taushi hannu ce kai hannu kamar auduga in kai kuma da manomi ka ce kai wannan kamar ya sa dutse a hannu to Allah subhanahu wataala yana so ya gaya maka da wannan ne dan adam yake idraki yake iya gane wannan abu mai kyau ido zai baka labari kunni ne da wannan kake idrakin wannan sauti ne abu kaza ake fada da hanci kake idrakin kanshi ko wari da baki kake idrakin abun mai daɗi ne ko mara daɗi da hannu kake shafan taushi duk sauran biyayya suke ga waɗannan to Allah ya ce shi ubangiji ya ɓuya ga barin idrakin hawa waɗannan abubuwa guda biyar ba za ka iya sa suka gano Allah ba ba da su ake gano Allah ba wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masanin dukan komai ne
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير wallazi khalaqa samawati allan nan shi ya halicci sammai wal alla da kasa bi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida min ayyamin duniya kwanukan duniya ba kwanan Allah da muka ce kwanan Allah shekara dubu bane a a kwanukan nan namu dai mai awa 24 awwaluha Allah ya fara halittar ranar Lahadi wa akhiruha karshen halittar ranar Juma'a sun mastawa sannan ya daidaito alal arshi bisa al arshi istiwa'an yaliqu bihi daidaituwa wanda ya dace da shi anan nan ne ake samun bambanci tsakanin arifai masana Allah da masu ganin cewa ya Allah kaman kowa ne in an sha rahmanu alal arshi tawa sai mawabi ya zauna kan kujera ya ce yadda kuka gana zauna kan kujerar nan haka Allah ya zauna to imam maliku an tambaye shi Allah ya ce Ar-Rahmanu alal arshi stawa me ma'anansa sai ce al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun was'alu anhu bil afi shi dai daidaituwa mun san shi wani ya daidaita mun san shi amma na Allah ya ya daidaitun wani yanzu manta ba a san shi ba kuma ka tambaya haka bid'a ne wai ka tambaya shi sa malamai dole ce istiwa'an yaliqu alal arshi stawa ya daidaito akan al'arshi sai ka ce istiwa an yaliku bihi bila kaifiya ce daidaitu wanda ya dace da shi ba kaifiya dan an ka ce ka ya daidaitu lalle zuciyanka zai fara tunani ai ko fadin shi ya kai kaza ai ko yanzu girman kujeran ya kai kaza ko da mutum ne aka baka labarin shi wani nan ai mai girma ne mai mulki ne kaje ka ganshi akan kujeran ka Allahu akbar da ba haka na dauke shi ba na dauka zan ga wani kahatun mutum ne kaga zuciya ya riga ya kaddara shi kenan ko labarin mutum gaji ko sautin shi gaji kana zuciya zai ce maka ai wannan mutum babban mutum ne ko gajeren mutum ne ya ce sai kana ai ni nake jin murya ina shi zanga katon mutum ne ko ko zanga sirrin mutum ne to na Allah duka ka kaddara wannan da yace ya daidaitu ka bar shi da irin daidaituwan sa istiwa an yaliqu bihi bila kadiyati wasi a kursiyyu samawati dinnan kursi da yayar wace sammai duka gabaki daya karkace ga irin fadin ga irin tsawon ya yi malin fil ardi Allah nan shi ya san abin da yake shiga cikin kasa kal matsari kama ruwan sama wal amwati da matattu wa ma ya kharuj min hada abin da yake fitowa daga kasar kan nabat kaman tsire-tsire wal ma'adin da baramu duniyar nan ya cika da duk abubuwan da dan adam yake bukata har yau ba a gama fitar da ma'adini ba an samu uranium a kaza an samu coal a kaza an samu ina kaza yake to duk mu muka fitar da su wa ma yanzu da abin da yake sauka minas sama'i daga sama kan rahamati kamar rahama wal azabi da azaba wa ma yas'alu biya da abin da yake hawawa a ciki kal a'mali salihati was sayi'a kamar ayyuka wanda yake kyawawa in an yi aiki mai kyau zai wuce sama ne ya je wajen ubangiji haka nan mummuna wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku bi ilmihi da saninsa aina ma kuntum duk inda kuke akwai Allah duk inda kuke akwai Allah wallahu bima ta'maluna basir Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne
lahu mulku samawati wal ard wa ila allahi turja'u an-nur yulij al-layla fi an-nahari wa yulij an-nahara fi al-layl wa huwa 'alimun bi dhati as-sudur
na'am yuni lana lahu mulku samawati mulkin sammai na gare shi wal ardi da kasa wa ilayhi zuwa ga Allah tarjihul umur dukkan lamura ga Allah take komawa al mawjuda jami'uha yulijil layla bin nahar Allah nan shi yake shigar da dare a cikin dare a cikin rana fa yazidu wa yanqusu al-layl wani lokaci ya ɗebi rana ya ɗebi dare ya sa a rana ranar ya zamo awoyi kaɗan wani lokaci yulijin nahara ya shigar da rana fil laili a cikin dare fa yazidu ya karu wa yanqusu nahar kaga yanzu lokacin hunturu dare sai ya tsawo ka ganshi kamar awa goma sha hudu ai bacci ai bacci ai bacci a tashi ai ibada mai yi wannan kuma ya kwana da bacci ranar zai koma awa goma ce mu muka yi haka lokacin kuma da ake zafi daren ya zama kankanin lokaci ranar ya zama mai tsawon ce to mu muke yin haka lokacin da muka so wa huwa alimun Allah shine masani bi zati sudur abin da yake cikin kirji bi ma fiha min al-asrar abin da yake cikin na asrai wal mutaqadati da ababan kullawa
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين
آمنوا بالله كدوما كان إيماني لله ورسوله دمزنس وأنفقوا كتير في سبيل الله أتبركن الله مما جعلكم مستخلفين فيه abin da ya sanya ku kalifofi a cikinsa min mali man taqaddamakum wa sayulhukum bihi man ba'dakum duk kudin da ka gani a wajen wani da a hannunsa yake aina wani ne ko ya gada ko kuma dai aina wani ne dai ko ya mutu dai dawo Allah ya ce to ka sani kudin nan ba naka bane baka mallaki komai ba na dora ka haliba ne akai ran da naga dama in cire ka raba mu wanda nake so to ashe daura kan da aka yi halifa an girmama ka ne ga wani can yana neman halifan din a bashi an hana shi kai aka dora ka Allah ya ce to ka ciyar mana amma baka sani wannan dukiyan ba naka bane nawa ne na Allah wallahu huwal ganiyyu wa antum muqtar sai na dauke ka na saka halifa akai suna na ganiyyu na baka aro ana ce a wani mawadaci wani wani wadata kake ji Allah ne mai wadata suna na kenan to ka ciyar daga abin da na baka mana kuma ka sani cewa in baka ciyar din ba zan kama ka wani kuma zai zo ya haukai nan ya sauka ne a cikin gazwatul usra yakin tabuka ana gaya masahabai su ciyar an ce sai na usman a wannan rana ne ya shirya wannan yaki ya kawo raƙumi 300 da sirdin da duk abin da raƙumin za su ya zo da dinari dubu gaban annabi da allah su sahabbai da an ce a yi abu kaza kawai jira suke ya je kawo waɗannan ya aje dinari dubu a gaban manzon allah sallallahu alaihi wasallam a wani ruwayan ma raƙumi dubu ya raƙumi dubu doki saba'in har manzala talafi zai cewa ma zarra usmanu ma fa'ala ba da yau usmanu duk abin da yayi ba zai cuce shi ba bayan yau din nan bayan yau din nan ya gama ma'ana Allah ya saye ka abin da ya kawo ya sayar ma Allah Allah ya saye Allah ya biya shi to Allah yana gaya ma dukkan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya baka abu gadi ne aka baka gadi aka baka shi ne halima gani ba ka da wani abu sai wanda ka ci da wanda ka yi sadaka ko ka yi aikin alhairi a ciki ko sa da zumunci duk wani aikin alhairi abinda duk ba ka yin ba sunan shi asara asara sai na umar wata rana ya zo zai wuce a makabarta sai ce salamu alaikum mutanen makabarta labarin da muke da shi akan a nan duniya gidajenku da kuka bari wasu sun shige matanku da suka bari wasu sun aure mu labarin mu kenan nan duniya muke ba ku labari sai ji sauti daga kabari labbaika ya amiral mu'minin mu ko labarin da yake wajen mu abinda muka bayar saboda Allah mun ci riban shi abinda muka bari a baya mun yi asaran shi ba kullun dukiyar asara kake gani dukiyar asara kake gani miskini ya zo wajenka kana gani ai wani mutum ma ba sai ya ce maka yana da bukata ba ai lisanin halin shi ma ya gana da gani ba sai ya ce kana da yana da bukata ba ka gidan su ya lisayi wal mahrum sai wani zai zo ya zo sai ya gama da ganin zai roƙa sai a shamu a shamu an gama roƙo Allah ya kashe kai sun ne miƙa mawa da an zai ya ɗaure fuska kama an ga mala'ikan mutuwa yana magana kai to me kuke jawo ne wai zai raba gidansu dan sharri ma a daina zuwa jami'i kar a roke shi in an yi kudi ya ba zuwa jami'in sallah sai dai masallaci Allah ga nasa na tsabar ruwa an na gidan ma ba zai fito ba kar wani miskini ya shigo ya tare ne ya lalle na ba mana a'a yana can a faru to Allah ne yana gaya maka na sa ka halifa ne na sa ka halifa ne zan ba cire ka ka sani ba kai ne a wurin dawa muka kawo ka za ku mu cire ka mu sa ba falladina amanu minkum wadanda suka yi imani cikin ku wa an bako suka ciyar isharatan nuni zuwa Uthman radiyallahu anhu Allah yana faɗi yana yabon sai na Uthman irin sai na Uthman lahu ajrun kabir suna da lada babba Allah ya ci gaba da cewa malakum la tu'minuna haba wai me yasa ne mutane ba za ku ba da gaskiya ba sai da bulil kuffar ai la ma na alakum ba mai hali gare ku min al-imani billahi wa rasul yadukum manzo yana kiran ku kullun lituminu dun ku ba da gaskiya da rabbikum ga ubangijin ku wa qad uhiza bi lammil hamzati wa kasri ra'i uhiza wa bi fatiha wa nasu ma ba da ahaza haqiqa an rike alƙawarin ku ko ahaza bi zaqakum alaihi ai akhadahu Allah bi alamil zarri Allah ya karbi alƙawari ga dukkan mutane na ya halitta a alamul zarri hina ashhadahum ala anfusihim ranan da Allah ya nuna masu kansa yana cewa alastu bi rabbikum alastu bi rabbikum wa idza qanna min an-nabiyyin mithaqan wa minka wa min nuh to ana kowane halitta a lokacin kamin ya zo duniya sai da Allah ya tajallin jalala akan sai ce kowa ya fito ka fito kaman bayan zarra alastu bi rabbikum ni ba ubangijin ku bane muka ce kai ne ubangijin mu kai ne ubangijin mu da an ce bale bale bale ba wanda ya fara cewa bale annabi Muhammadu ne ya fara sannan sauran annaba bayan an gama cewa bale Allah ce to shikenan kowa ya haɗi wannan ya haɗi ya'ya goma wannan ya haɗi ya'ya ashirin wannan ya haɗi ya'ya talatin aka yi ta haɗe juna duk aka gama haɗi da ya dawo annabi Adamu ya haɗe ya ce to ku ta zuwa to Allah ya ce ina gaya muku wannan alƙawari ina tuna muku me yasa ba za ku tuna wancan alƙawari ba ai da na yi ku ni na yi ku masu mantuwa ne da kun zo mini ranar kiyama kuka ce kun manta tun da an ce al'insanu muhallin nisiyan ba sai to shi ta na cewa makon na mu'azzibi na hatta na basa rasulan shi ta na aiko manzo manzo ya tuna maka in ya zo tuna maka kuma ya kawo maka da dalili kai ka duba fa yanzu gunki zai yi ka kaga gunki yayi wani kai ka duba fa yanzu kai kai kanka kai ka duba ba yadda ake haihuwa yadda ake ruwa yadda ake iska yadda ake rana yadda ake dare yadda ake rana yadda ake arziki yadda ake rasa arziki yadda wani duk dabaran sa Allah ce na ki ba za ka kudin ba wani kuma ga wawa a bashi kudin ko magana bai yawa dai to Allah ya ce haka nake so in kuntum mu'minin in kun zama masu gaskiya ai murini ne imani fa ba da ku gaugawa ilahi zuwa gare shi
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير والذي ينزل على عبده آيات شين يسوكر da ayoyi bisa bawansa annabi Muhammad bayyinatin ayatul qur'an ayoyin alqur'ani mai bayyanawa alqur'anin nan da annabi sun zo ne li yukhrijakum min adh-dhulumati din ya fitta ku daga duhannin kafirci ila nuru zuwa hasken imani duk inda za a kawo in duhu alkur'ani akan kawo shi jami aka ce zulumat zulumat saboda hanyoyin kafirci yana da yawa to amma haske imani guda ɗaya ya ce fitar da ku daga duwannin kafirci zuwa hasken imani wa inna Allah haƙiƙa ubangiji la ra'ufur rahimun mai tsananin jin kai ne mai rama bikum da ku fi akalatikum cikin fitar da ku da daga kafirci ila iman zuwa imani wa ma lakum me same ku ne ba da imanikun Allah fi irga mununi an dilamila Allah tunfiqu Allah tunfiqu fi sabilillah me yasa ba za ku ciyar saboda Allah ba alhali walillahi mirasu samawati wal ardi gadan sammai da kasai na Allah ne don za a waye gari da saman da kasan babu kowa kowa ya mutu inna nahnu narisul arda wa man alaiha inda Allah ko za mu gada din dai har ana cewa wani magajin wani wani magajin wani za a waye gari da wanda aka gadan da wanda mai mai gadon ba sauran kowa Allah ya ce mu ne masu gado bima fihi ma da abin da yake cikin su bai sulu ilayya amwalakum dukiyoyin ku ya sadu zuwa gare shi min gairi ajalin infa ba tare da ladan ciyarwa ba in dai har ka mutu dukiyan da ka bari nan ba ka da ladan ko sisin kwabo sai dai in ɗanka ka samu mai hankali ya ce to ga kuɗi a yi ma baba addu'a to ya ga dama ne ba a ɗora mishi ba sai dai in ɗan kirki ne ya yi ya ga dama ne ya ce ga a gina masallaci ladan allah ya kai wa mahaifina ya ga dama ne ya yi makaranta ya ga dama ne ya gyara wani gadare da sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ta kuciyar ba tun kamin kudin ya dawo waje na ba in ya dawo waje na ba ka da komai dan mai ba za ku ce tun kuna da iko akai ba na ya bi milani ma da an faktun sabanin abin da ku kuka ciyar mutu da nuna babu lada la ya sauyi min kuma na faqa min qabl fati baya daidai cikin ku wanda ya ciyar kamin ayi fatu makkata wa qatala yayi mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabansa na farko sune sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar masu higaya na farko irin su Zaina Abubakar su Umar su Usman mutane wajen 40 din nan da suka musulunta a shekara shida ba irin bala'in da suka ba su shiga ba Allah subhanahu wataala ya ce wallahi waɗannan da suka yi komin kyautanka komin darajanka wallahi ladan su ya fi naka shi sa manzo Allah ya ce law an faqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balaga muddu ahadihim wala nasifahu wallahi la ɗayan ku zai tara kuɗi na dinari kamar girman dutsen uhuru ya yi ta bayarwa kuma baya daga cikin sabi wani al'awwal wannan nan bai kai mudu ɗaya na sahabin annabi ba bai kai mudu ɗaya na waɗancan ba tun da sun bayar cikin bala'i cikin wahala su ba san daɗi ba sun ba da ransu sun ba da dukiyarsu Allah ya ce inna Allah min inna Allah sallallahu alaihi mu'minina anfusahum sun yi ciniki da Allah sun sayar kai ko yanzu dadi ya ba ka tunani ka ce eh na ba da gudun kuma miliyan da ya makaranta to Allah ya ce ba ba zai daidai da su ba mana baka min qablin fadi wa qatil ulaika wadancan nan ka na farkon nan azamu darajatan sun bi girman daraja min alladhina anbaqu fiye da wanda suka ciyar min ba'du bayan fatahu makkata din wa qatalu suka yaki wa kullan amma dukkan su min al-fariqaini da na farkon da wanda suka zo a karshe وفي قراءة بالرفي وكل وعد الله الحسنى ألا يأمس الكون الجنة والله بما تعملون أهلي ألا مباد لا باري لدى من نكون جائك داوا فإن جابيكم يمك ساكيا به لشيء الحمد لله
الحمد لله رب العالمين أكرم الله wannan da ba ta tattace ba ta yin azumi ba ta sata idan kuma ya ba ta nasiha ba ta ji ya ce zauna ita ya sake kamura ba a wani tsakanin musulmi da kafiri kafiri wanda bai sallah ai kafiri ne balle azumi da ibada saboda haka ya canza mata ko bai da shi ya saki Allah zai bashi aka rubuta da wannan da wannan rabon gado idan har ba a kashe babba ya fara ɗauka to idan ya kasance mace ne to ba a cikin mazafa ya za a yi ai ba ruwan shari'a da bai fara dauka daidai aka raba ne zakar bi sallallahu alaihi wasallam namiji yana da rabo biyu na mace yana da tana da rabo daya in ka ji an cewa ne ya fara dauka akwai kware kenan a ciki don ko ba kware kowa ya dauki wanda yake so kawai kowa ya dauna gaban shi don haka maganan babba a nan bata zo ba shari'a bai ce na babba da yawa ko na karami da yawa ba din zakari dai bisul hazlin tsaye ne in ita ne babban rabin namiji ne ko da jinjiri ne ko namiji
aka rubuta wannan yana cewa yaya hukuncin iyayen da sukan ce matan ɗansu su ba su yi fiye anguwa ko da baya nan shi kuma ya nuna musu baya to ya nuna musu cewa wannan ba a yin wani amma ba su daina ba
to jahilai ne uba baya da haƙƙi akan matan ɗa matan ɗa sai dai ba shi shawara a kanta shi aka ce mai biyayya ita kuma iyayen mijinta iyayen da ne yadda za ta bi iyayensa haka nan za ta bi iyayen iyayenta za ta bi iyayensa to amma maganar izini ta je ta yi kaza ko ta bar kaza ba hannun shi yake ba hannun mijin ne don shi mijin ke aurenta ba uban ba to da ka jahilci ne irin wannan miji ya kamata su tambaya shi kuma uba ya nuna shafi cewa abin ba hannuna ba ne yana hannun mazajen ku ne abin da shari'a ta ake kenan kawai in ma shi uban ya ga matan ɗansa akwai cutuwa sai dai ta bashi shawara cewa matan nan bata dace da kai ba kamar yadda mun tuna a kissan annabi ibrahim da annabi isma'ila lokacin da ya ajiye shi a ka'aba bai zo wajen shi ba sai da ya samu izini bayan ya girma ya zo ya tarar da ya yi aure da ya ga matan ba ta kirki ba ne sai ya ce to in ya dawo ki gaya mai gidan nan naki kofan ɗakin shi bai da kyau ya canza matan kenan da ya dawo shi kuma da yake annabin Allah ne ce na ji kancin uba na a wurin nan ba wani tsoho bai sai wani tsoho ya zo nan da datti yana shi a a a ya hankali da kanki baba na ne bai ce miki komai ba a ya ce ka canza kofar gidan ka ya ce ya ce sake ki haka ne ya sake dawowa bayan an kai wani lokaci kuma ya yi wata auren ko wani kirki yana zuwa a sannu baba sannu baba ta wanke baba ka sauko wanke maka kai wannan tafiya da kai kai wannan da jibi akwai kyau ta ce na mai gidanki ya halin rayuwar ku ta ce wallahi mai gida mutumin kirki ya kwana sallah ya bamu abinci ya bamu kaza ita ko wancan duk ta faɗi aka tun haka ne sai ce to madalla madalla in mai gidanki ya zo ki ce kofin ɗakin shi ya yi kyau ya yi kyau to da ya dawo sai ce ta ce kai mai gida yau na ga wani tsoho mai ban sha'awa mai kanshi mai kwarjini mai kaza me ya ce maki ya ce kofan ɗakin kana da kyau ce to ai baba na ne shine annabi ibrahim
aka magana wannan ya raba tsakani ya babba mutane to amma bai gaya masa cewa tsakani ya fita ba ya yi ne ya yi kyau don kar a zuga shi sai sadaka kawai shi ya niyyar sadakan zakka shi kenan ba dole ne amma in ya dan bada ma daya biyu don a san yana zakka kar a zo ta rana cewa ni bugu ko zakka ba
aka magana wannan shi kuma mutum ne yake da mata da 'ya'ya amma bai damu da cin su bai damu da shan su ba bai damu da suna ba makarantar to sai matan nan sukan fita su je su nema su bayan su bi musu hidima to wai yaya da za su suke kowa ya laifi kowa ya laifi su sun fita haramun ne su fita din shi kuma ya yi laifi Allah ya dora mashi shi yadda su sun yi yaƙi to amma manzala sallallahu ya cewa shatin fi sahara ilaka wani gairika aulin zibi duk wanda ya daure akuya a gida yake ba ta ciyawa za ta tsinke
akai wata in ta tsinke kuma ka san inda za ta to da ka su a wajen su laifin su kaɗan ne dan ba za su yadda su mutu ba ba a ce kar su mutu ba shi kuma tun da yake ba su ya yadda su fitan kenan amma dai su gaya mashi za mu fita nema tun da baka ba mu su gaya mashi tun da baka ba mu za mu fita ya ga ko ka ce ko ka so ko kuma ka kama na mu ba dabbobi bane kamar yadda matan Abu Sufyan lokacin da aka zo da annabi annabi ya ce mata kar ku yi sata sai ya Rasulullahi ina da magana miji na marwaci ne in ya ba mu abinci a taurin hannu ne gare shi in ya bita nakan tarba an kara annabi ce kara amma ba ce mata su yi tana
agar wakalla wani na ta da Allah ne ne fassara wannan aya azani la yakiru illa zaniyati aw mushrikati har a can aya alkur'ani da farko akwai nasihu akwai mansu akwai wani ayoyin a farko ana aiki da su daga baya aka shafe amma ana karantawa a farkon musulunci dalilin saukan wannan ayar akwai fakirai na sahabban manzon Allah ba su da kudin aure kuma suna da bukatun aure kuma auren da tsada ba su da kudin salaki akwai kuma mata wanda suka gama lalacewa a zina su sun tara kudi suna neman mazaje su aura to sai su sahabban nan suna ganin to ai tun daga waɗancan suna neman mani gwamma a lallaba sai su je su auri waɗannan mata wanda asalinsu mazinata ne sai su aure su ko banza ne su a ci abinci sa kuma kare sha'awarsu to dalilin aka saukar da ayan kenan kar su yi azani la yankihu illa zani su ba mazinata bane su bari mazinaci a wani mazinaciya amma ba shi amma ba a amfani da ake in mace ta yi zina ta tuba tuba haga Allah a aure ta
agar matsala wannan ya kawo sadakan qur'ani Allah ya karba rubuta wannan kuma ya kawo sadaka yana roƙon Allah ya magani roƙon mishi Allah biya bukatun sai biya yana fama da wani da dora ne a kai Allah ba shi lafiya Allah ba mu lafiya Allah ya mu da fatiha da salatu da aka yi fatiha Allahumma la fasil ma bil qawqati wa qul huwa al-hadi ila sirati al-mustaqim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sakana ma wajaba
gidan malam ya zan iya ne ta rika dari biyar a ta ba kudin ba ya kawo